بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلوك من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر الهي نبرك روحي اجعلني الى هدايه عنايتك ونبغى ان ترقوني بها الى سماء حفظك والايه وارفض نور تعصني بها والمسلمين الي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان الغضاة المترددين وشمال الاعضاء الظالمين ومن شر فلاك اجمعين. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة da sake saduwa da ku a wannan majalisi mai tara albarka inda muke taruwa da sanar da junanmu abinda zai amfani mu duniyarmu da kuma lahirarmu. yau litinin bakwai ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan gari namu na Fansha. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya mana jagoranci kan abin da za mu Arama ya dawo mana aya ta tara a cikin suratul Baqarah da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna a wani riwayan wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun ma'ana suna yaudarar Allah wal ladina amanu haka nan suna yaudarar wa'anda suka yi imani amma wa ma yaqda'una ko wa ma yukhadi'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma ya ba tare da sun san cewa kawunansu suke yaudara wannan shi ne ma'anar aya abin da zai fara zuwa kwakwalwar mutum yanzu shi ne Allah ne ya faɗa wannan ba wani ba Allah ne da kansa ya ce suna yaudaran Allah to ta yaya mutum zai yi yaudaran Allah malamai sun yi zantuka da yawa akan wannan wurin malamai na farko suka ce nuna imani da suke yi a fili da koyi munafinci nifaq a cikin zuciyarsu shine Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kai haka da kuma tabbatuwarsu a kan ci gaba da bayyana imani a fili kafirci a zuciyarsu dan adam saboda karfin halinsa har ranar lahira sai ya yi yunkuri kamar yadda wasu malamai suka ce sai ya yi yunkurin zai yaudari Allah ko ya wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya har ma ya rantse ma Allah akan ƙarya ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su gaba ɗaya duniya kenan duniya ke nake magana yanzu suratul mujadala aya ta bakwai sha bakwai yawma yab'athuhum Allahu jami'a ranan da Allah zai tashe su gaba daya kaga an gama magana duniya zuwa duniya ke magana fa yahlifuna lahu sai su rika rantse wa Allah subhanahu wa ta'ala kama yahlifuna lahu kamar yadda suke rantse mu wa yaqabuna annahum ala shay' su a tunaninsu in sun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwan nan ta ƙarya shi ma anan suka nuna ne ai kamar haka game da suke nuna wa musulmai kenan a duniya suna tunanin Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to shi kenan ku wuce aljanna wa yalifuna kama yalifuna kuma ya sabuna annahum ala shay ala innahum humul kadhibun Allah ya ce a'a ai wa'annan makaryata ne wasu ba da suka ce to wannan wurin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وكما لنسك جاء mu a fahimtar mu ba Allah ake ma shi ne suna yaudarar kansu suna kuma yaudarar waɗanda suka yi imani sauraka shi yasa sai a ce yuqadidun Allah wasu malamai suka ce mu a fahimtar mu Allah ya saka muku da alheri mu a fahimtar mu yukhadi'una Allah wallazina amanu an goge wani abu ne a wurin an cire wani abu ne a wurin sai ya zamanto wannan abin da aka cire sai Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi sai ya gaba ma'ana a fatan wayannan malaman shi yukhadi'una rasulallahi suna yaudaran manzon Allah ne wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da manzon Allah to tun da yanzu waɗannan mutanen suna yaudaran manzon Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tun da annabi na kuka yi ma kamar ni kuka yi ma kai ba ma kamar ba ni kuka yi ma sai ya cire kafin tashbihin sai ya karba kawai ya ce kun yaudara annabi na domin kuka yaudara a ba ga nan ba Allah yana gaya maka irin haka cikin alkur'ani mai girma من يطع الرسول فقد اطاع الله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول انا da wasu yabara ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon ka da'a kai a wurin da yake kan man yuti ar-rasul faqad afa Allah duk wanda ya saba duk wanda ya wa annabi na da'a to ni yayi ba to haka nan wanda ya yodari annabi na to ba annabin nawa yake yodara ba ni yake yodara kenan ba annabi kadai suke yodara ba wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hadda su suke yuda sai Allah ce yuqatiluna Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah kaga an gobe na wuce suna yaudarar annabi na to alhalin yin su yaudara ce in har da kai ko dan sako ka yaudara dan zaba ai ni gama jinai ko shi yasa wannan kasar za ga duk wanda zai je ta an ya gama abin da zai yi a garin ba zai samu matsala ba kasar Morocco in dai kai ba ko ne ka ji garin har ka gama abin da za ka yi ba za ka samu matsala ba domin ka'idar garin shi ne duk bakon da ya shigo garin to bakon sarkin garin ne kama su ba president bane su sarki ne malika ce duk bakon da ya shigo garin ya ga sarki ko bai ga sarki ba ya san sarki ko bai san shi ba ya san fadin ko bai sani ba baƙon sarki ne duk wanda ya wulakanta wannan baƙon zai yi shekara biyar ne a gidan yari so da haka za ga 'yan ƙasar suna aba-aba da ku suna murna suna girmama ku suna mutunta ku saboda tsabar dokar su na cewa wannan baƙon sarki ne in ka wulakanta baƙon sarki kamar ka wulakanta sarkin su to shi ne nan wurin Allah yake nuna maka irin wannan suka za suka kwaikwaya shi san kaje garin za ga wani ka'ida na a Morocco na da suna cewa Allah sumbal wadan sumbal malik Allah ne farko sai kasar ka sai sarki domin sarkin ma yana da cikin kulawar kasa ne saboda wayannan ka'idojin guda uku akan shi suke aiki farko Allah da ne Allah yake sannan me tsarin kasar mu take sannan me me jagorantar kasa ya yanka kaida tana zuwa da yaran rubuta wurare daban-daban wurare masu muhimmanci za ka rubuta wani to irin wannan abu suka ga suka kwaikwaya daga cikin alƙur'ani mai girma cewa in kai wa annabi abu to Allah kai ba shi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake yuqaduna Allah wal ladina amanu wanda a zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke yaudara sai su nuna wa manzon Allah sun yi imani a fili amma a batini ba su yi imani ba sai Allah ya ce yuqaduna Allah wal ladina amanu wa ma yaqduna ko wa ma yuqaduna akwai wayoyin da za ka ga sun karanta wannan da alhamma sai na girgi da kai ya ga wa kadar wayoyin ka gani ko wa ma yaqduna ko wa ma yuqaduna ba kowa suke yaudara ba illa an suka sai dai kawo mu wa ma yashkuruna alhali su kuma ba sa sani a wannan gaban Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wani abu cewa kenan akwai abin da za ka aikata wanda kana ganin kamar ka cutar da jama'a ne kamar ka cuci wani ne alhalin kanka ka cuta abin da Allah yake nuna mana ke yanzu ba gashi suna ganin kamar sun yi da musulmai ba ne saboda idan suka ce sun yi imani a baki amma a cikin zuciya ba su yi imani ba za su samu kubuta shi ne abin da ya faru ne za su kubuta cewa zuciyarsu za ta kubuta rayukansu zai kubuta ko ba haka ba jinayensu jinanansu zai kubuta saboda kamar sun sha saboda yanzu sun cutar da musulmai to amma fuskar hukumar da zai biyo baya kanwa zai kaya kanwa zai kare kansu zai kare to tun da kansu zai kare yanzu waye waye sha wahala ne sun suka sha wahala sun suka dama kansu ke to irin wannan Allah subhanahu wataala yake nuna mana da yawa akwai abubuwan da zamu aikata a zamantakewa muna ganin kamar mun cutar da wasu ne alhalin kawo na muka cuta yanzu kamar misali ma sace mana wayoyin wutar lantarki su je su siyar ba kuna ganin kamar sun cuta al'umman gari ba ne ai kawo da suka cuta ne ko ba haka ba domin suna rayuwa a wannan garin ne tunda suna rayuwa a wannan garin na farko ƴaƴansu da matansu za su ga wahalar wutar ko ba za su shiga ba matsala na nika za a sha wahala ko ba za a sha wahala ba matsala na cajin waya za a sha wahala ko ba za a sha wahala ba sannan yanzu an koma za a haɗa kuɗi a gyara wannan waya ko a kuma wannan waya ba za su biya ba za su biya duk za su ga cewa ai amma kuɗin da suka sai da waya ta cikin ta ne za su ƙara bayarwa a abin amma duk da haka sun cutar da kansu ko ba su cutar da kansu ba sun cutar da kansu ta wani hanya ko ta wani gefe ko ta wani gefe ko ba haka ba in wani way to another abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a ce akwai abin da za ka yi frequency sun abu hukumar abun zai zo ya same ka ta yadda ma baka sani ba yanzu misali Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wa ma yaqdamuna illa anfusahum wa ma yashkuruna ba kowa suke zalunta ba ba kowa suke yaudara ba sai kawunan amma ba san kawunan suke yi ba Allah subhanahu wataala ya nuna mana. Dan Adam yana zaluntar kansa ta hanyoyi kamar haka. ثم أورثنا الكتاب الذين قضينا من عباده ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Shi ɗan Adam ta hanyoyi guda biyu yake zaluntar kansa. Hanya ta farko ya zalunci kanshi da kanshi ga abin da zai amfane duniyar shi da lahirar shi bai yi ya zalunci kanshi hanya ta biyu dan adam na iya zaluntar kanshi ta hanyar ya cuta ma wani in ya cutar da wani hukumar cutar wannan laifi na cutar wannan zunubi na cutarwa wani za a rubuta ma ba wani za a rubuta ba shi din da ya za a rubuta ma wanda zai zo lahira za a hukunta shi akan wannan aikin amma shi lokacin da yake cutar da kai din ko yake cutar da al'umma din bai san cewa hukumar zai dawo kan shi nan nan da kusa ko nan da gobe ba ko kiran abin da yan boko suke cewa soon or soonest ko haka yan boko suke cewa soon all students ko ga yan to ni dai ba dan gobe bane wani mutum take ta ko haka za ga abubuwan kenan za ka iya aikata abu abin da ka aikata kai zai zo ya cutar din wa ma yashkurun ba tare da sun sani ba kalma ta shukuri Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a Qur'ani cewa akwai wani aiki wanda ake aikatawa wanda shi ma yake lalata ayyukan mutane ba tare da sun san cewa sun aikata ba kuma sun lalata aikin nasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Alƙur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna wa mutane irin yanayin yadda yake so a ma'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace ya kuma ya kuka imani don kun zo gaban annabi na sallallahu alaihi wa sallama kar ku yadda ku daga muryar ku ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku zo ku rika magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuke magana da tsararrakin ku ko abokanan ku ko kannan ku ko ƴaƴan ku wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun menene abin da zai biyo bayan wanda ya zo ya daga muryarsa ta wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko ya zo yake magana da manzon Allah kamar yadda yake magana da abokinsa ko dan uwansa ko yaransa ko karinsa Allah ya ce an ta'aba amalukum wa antum la tashurun shine za ku lalata ayyukan ku za ku rusa ayyukan ku ba tare da kun san ko rusa ayyukan ku Allah ya ja hankalin a cikin alƙur'ani mai girma musamman mu musulmai cewa mu shiga da yin ba komai bane za a ga wani yanayi ba komai bane za a ga wani yanayi ka ce dan wuta ne ba a shiga tsakanin Allah da bawa in ka ga mutum yana aikata aikin zunubi abin da ake nema wurina abin da ake nema wurinka abin da ake nema wurinki shine ki roƙan ma wannan bawan Allah shirya Allah ya shirya da shi karka rika batunci gare shi ko kana bata shi kana lalata shi kala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce azzamu shu'um shi zunubi shu'umun abu ne idan kana aikata wani aikin zunubi sai na sai na batance ka akan shi aka ce to ba zan mutu ba sai na aikata wannan abu kai shi yasa a kurkun isra in ba yi kuskure ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul hal nunabbiukum suratul kafi qul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala shin kuna kan in ba ku labarin wanda yake kowa a tsarin aiki shi kidan ya aikata aikin ladan kidan su ba ka a tsarin aiki kidan ya aikata aikin ladan qul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala shin kuna kan na ba ku labarin wanda yake kowa a tsarin aiki الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا سوني وإن لسك لا لا تأيكر نلادا سن الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا su kuma suna da san cewa ai hakan ma da suke daidai shi ne kamar misalin da muka kawo ka yana saban Allah kai ta zage shi kai ta fatan shi gare shi ka ci masa mutunci kai wannan kai wannan kai wannan Allah ya ce akin abin ya kama da aikin ka irin wannan ya faru zamanin da zan Allah sun ba a rubu sallama mazan Allah yake faɗa akwai wani mutum wanda yake aikata sabon Allah kuskure yana aikata sabon Allah dama ka'ida in dai kai ba annabi ba ne to kai ba masu ne ba ku sa wannan a ka'ida a zuciyarka cewa duk mutum in dai shi ba annabi ba ne to akwai yiwuwa zai iya yanzu kure zai yanzu ne annabawa ne aka tsarkake su aka ce su ba sa yin zuri sai da aka su wayannan mutane da ke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani bawan Allah yana aikata laifi na sabon Allah sai wani mutum a cikin sahabbai sai ya kalla wannan mutumin mai aikata sabon Allah nan sai ya ce wani Allah ba zai taɓa gafarta masa ba wuta Allah zai tashi saboda laifin da yake aikatawa na zunubin nan kullum ai ta maka wa'azin abu da yake ka gyara sai Allah ya aiko mala'ika Jibril shi mala'ika Jibril ya ga ce annabi na yana gaishe shi sannan ka ce ma annabi na wane ne yake jayayya da ni akan bawa na har yana cewa ba zan gafarta wa bawana ba Masara kuma a yau sallama ka gaya masa wannan wanda ake cewa ba zan yafe ma tun nan ba ba zan gafarta ma ba na gafarta ma shi da yake cewa ni ba zan gafarta ma wancan din ba shi kuma na rusa aiki shi ya muke zo wuta zan sashi idan muna da hankali wannan karatun ya ce mu kame bakin akan sauran mutane da muke rayuwa tare da su dan mun ga su suna aikata wani abu wanda yake ba daidai ba in ba za ka iya mutum addu'a ba na shiriya ka ja bakin ka shi bisa ka'idan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut duk wanda ya imani duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira in zai yi magana to ya faɗi alheri ne ko ya shi saboda irin wannan da ke da Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo da ya kare mu daga faɗawa irin wa'annan kurakuran Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wayannan mutanen da suke ta aikata wannan abin da yaudara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama to za su zo ranar lahira idan suka zo ranar lahira akwai wannan abin da ake ta faɗa ko sirati da ake cewa ko sirati wa ma adraka ma sirat me yasa da kai menene sirati sirati wata ƴar gada ce tsakanin wuta a tsakanin filin da aka tsaya da inda za a tsallaka a je a yi misali. Kasance wuta ce, wuta sosai, kasan sirari. Kaga gida ya zama ko kaman gada ke, ko zai zama kaman gada ke. To amma wani ikon Allah kuma gadar ba wai ta take da shi ba, ba kauri take da shi ba. Gadan kaurin ta kamar kaurin gashin kanka sai ka ɗauko sai ka zama adin daidai kamar kaurin gashin shi ne aka kafa wannan gashin ba ka saka ga kaifi kamar reza wane reza ana maganar lahira kaifi sannan a cikin shi akwai ko masu abin kawo kifin nan an gani ko ga sunan an sun saka lasu a haka za ka rika takawa haka za ka rika takawa haka za ka rika takawa har ka iya tsallakewa ga shi wannan sirari Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana a kansa yace wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku wanda zai zo lahira face sai dole dole ya taka wannan sirari wannan sirarin an kasa wani da za su wuce shi hawa hawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wanda za su saka sirarin su wuce shi kamar kaftawa da bismillah kai haka dan kawo kuma zai kai kamar daga nan zuwa fari kaga wurin ayi da rinsa sosai to amma ga wani zai wuce kyau kamar kaftawa idan ka dan ka wuce din nan ya wuce me yasa saboda ya tsaya a nan duniya ya shagalci da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda zai wuce kamar wucewan walƙiya farafin nan shi ke da ya wuce akwai wanda zai wuce kamar wucewan moto shu ya wuce ko wanda zai wuce kamar wucewan doki cikuta cikuta cikuta haka zai wuce yawo ka gani ko na tuna mai yarantar shi haka zai wuce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wanda zai wuce da rarrafe haka zai wuce hannunsa na yayyajewa yana kecewa kafafunsa na kekecewa gwiwansa na yayyajewa jini na zuwa wannan bawan Allah da zai wuce da rarrafe abin ku ta shi barna ne domin akwai wanda zai zo ya tako da ya fara takawa ya yi tako daya biyu zai kifa zuwa gidan mutane ka san ma wutan kala kala ne akwai wutan saba wa iyaye akwai wutan danne wa iyali haƙƙi ka san wani shi'a yana sallah yana azumi yana komai amma iyali shi ne yake cutarwa to akwai daidai wurin da sai ya zo nan daidai nan da wutan shi take sulululu kawai zai fara daga nan ya wuce magana wai a zuwa mai hisabi ba ba ta so ba shi tun daga nan ne zai fara za a fara masa shi kenan shi an tsakana ne shi na wutan shi ko wanda zai zo zaluntar marayu da yake yi ne sai ga shi na gare sai ya fara to haka mutane da yawa za su ta fadawa akan wannan sirari to munafikai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce za su biyo bayan mu'minai Allah ya samu shi ka san mu'min wannan sallar da kake haske shi ko yanzu da a ce za ka shiga cikin taron wa'inda ba musulmai ba kai kaɗai suna kallon da za su gane ka me yasa saboda wannan hasken da kake samu na sallah to wannan sallar da muke yi idan ka zo ranar lahira wannan siradin kaga akwai duhu a wurin to wannan sallar da kake yi kana tsayawa bakin siradin kawai sai ya haska maka haske sosai kana tafiya kana takawa kana wucewa in kana cikin masu wucewa da magabtawa ido fiu ka wuce gwargwadon dai yadda ka jajirce akan ibada gwargwadon yadda za ka wuce to wa'annan munafikan za su biyo bayan mu'minai sai su rika cewa يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا بعدان آية وانكوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذهونا نقتل في النور أولا رانا kaka manta nuna magana kan ayoyin gaban da suratul bakra wanda ke magana kan munafikai to ranar lahirin da mu suna taka wannan siratin suna wucewa wayannan munafikan sai su rika cewa muminai zuruna unzuruna dan Allah ba dan tsaya ku yi slow na kuta bismin nurikum mu rika samun wani abu daga cikin hasken ku muna ɗan tattakawa ka san shi munafiki da fuska da ka ko in ya zo wurin muminai sai ya shi mumini ne in ya je wurin kafirai sai ya ce a dama muna yaudarar wayancan yayi kamar yadda za mu zo makaranta a ayoyin gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mu'minan nan ku ba ku ansa sai mu'minan nan sai su ce ma wayannan munafikan kila rji'u wara'akum fantanzura ai ku koma bayan ku ina ne baya malaman tafsir suka ce ana magana kan duniya ke faltan sunura ai a duniya ne ake samu wannan hasken na imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi mu mun yi imani da Allah da manzon Allah ne ya tsauke garin wannan hasken kuma in kuna san wannan hasken ila su wara'akum faltan sunura da Allah ya ce fa bi bainahum bi surin lahu ba'dun ba'inuhu fihi rahma wa zahiruhu min kibari al-adab to wannan yaudarar Allah da manzansa aham ka ga yanzu Allah ya karɓa magana ko ya ce ba annabi na aka yaudara ba ni aka yaudara to wannan yaudarar da suka yi wa Allah da muminansa da sauran muminai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu kilar juhu wa kubbatan surura shine wa ma yaqdauna illa anfusahum wa ma yashuruna cewa wa ma ya nan nan a lahiran nan za su karo da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ce ce mana ayan gaba. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون Allah ya ce fi qulubihim marad a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya fazalahum Allah marada sai Allah ya kara musu rashin lafiya akan rashin lafiyar walahum azabun alimun sannan kuma suna da azaba mai raɗaɗi kamar za ka ce Allah ne yasa za mu azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce bima kanu yakzibuna ko ko a ruwaya ɗaya ruwayan bima kanu yukazzibuna sabida karyata annabi na da suke yi din wannan ayar malamai sun yi maganganu kuma a kanta suka ce fi qulubihim marad a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya wannan rashin lafiya ita ce shakka ko kwanto cewa ya za a yi taso tare da mutum garinmu ɗaya bambancin gida ne ba tsakaninmu tare ma muka yi wasa wato shi ne abin kare mu da ma dai a ce Allah ya zaɓi wani babban mutum a cikin wannan gari na Makka a ce shi ne annabi amma wannan marayan Abdul Mutallib ne ba ana ce ma annabi saboda wulakanci wai maraya ne wai maraya maraya ma shine wai za a ce wai annabi da ma dai wani aka bai wa annabtan ba wannan ba shi ma wani ya zama to daga cikin kabar manya manyan gari manya manyan gari yawwa ko zai ne ta shi ne kaji Allah subhanahu wataala yana faɗa yana cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suna cewa annabi na wai da ma dai an saukar da an baiwa wani an annabtan ne ba wannan ba a samu wani babban mutum daga cikin gari ya ce misali ya ce a zaɓa mai martaba a bashi annabta kaga ya haɗe ga sarauta ga annabta ko kuwa zaɓa wani a ce ga ga ga ga shiro ma an ba shi annabta kaga an taɓa babba da shi ma ko ko a ce ga ga ga galadima ko ɗan galadima ko a ce waziri to irin wa'annan to an ce a cikin zama annabawa yau Allah sai ni imani amma wannan baraya ne ba bai ma taɓa ba shi to Allah subhanahu wataala ya ce fi qulubi marad a cikin zuciyarsu akwai wata rashin lafiya shakka ko kwanto fasada hum Allah marad sai Allah subhanahu wataala ya ƙara musu rashin lafiyar su akan rashin lafiya malamin sun yi magana nan shi qulubi marad a cikin zukatansu akwai shakka wasu malamai suka ce ba shakka bane nifaƙanci ne munafinci ne ka san shakka daban munafinci daban shakka shi ne karka cewa anya annabi ne ko uku ba annabi ba kaga wannan shakka ne to a wannan sun san kaga kamar Abdullahi bin Umar bin Salul ya san ai annabi ne saboda sarauta da ya rasa shi yasa aha yake ya san ne to da kaga wancan malaman da suka ce fi qulubihim marad suka ce shakka ne sun yi gaskiya a cikin wayan dan mutanen garin Makka akwai wanda suke kokon su ko cewa in dai kai annabi ne to ka sa abu kaza ya faru mana ko ba haka ba ba shi bane irin kalubalen da suka ce ma annabi ko in dai kai annabi ne da gaske kuma kana so mu imani ya da kai kaga wancan wata kaga wata ba ta ka ko halin daren shawwal suka ce ka sa wannan tsage biyu ɗaya ya sauko ƙasa ɗaya ya tsaya a kan dutse in kai haka sai mu imani da kai annabi ce in an yi haka za ku musulunta ka ce kwarar nan sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ka ga abin da mutane na suke so watan nan wata guda da muke gani da daren nan ba Allah ina son ta sauko ta tsage ɗaya ya tsaya a kan dutse ɗaya ya sauka ƙasa sun ce in an yi haka za su imani kafa annabi na farko ya mutunta shi ke na sama subhanahu wa ta'ala yace da wani ce mata ki fadi ba wai Allah bane yace wata ki tsaki annabi ya ce ce mata fadi ke mata ki tsaki sai ga wannan ta tsage kai kirani din nan sai ka tsaro ko eh ta tsaya a kan dutse sai kuma ta sauka ƙasa. Sallallahu alaihi wasallam. Kun san alƙawarin da nan menene? Menene alƙawarin sun watan da zagi? Za su musulunta, za su yi imani. Amma in in ta'adda ne. Kawai da suka ce, kawai! Lalle annabi ka iya tsashi. Kawai! Tsabin na gaba ya ce har wata. Kana cewa ta tsage kuma ta tsage. Kawai! dan gidan Abdullahi nan ya yi tsari babu shi ya ga wuta inna lillahi da ba dan annabi Muhammadu da nan take za a halakar da su nan take za a halakar da su amma saboda alfarman annabi Muhammad Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wannan a cikin alqur'ani to da mu da zamu zo baya mu karanta mu ga irin abin da aka yi mu annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce iktarabat as-sa'atu man shakkal kama lallai tashin alkiyama ya kusa tunda har wata ta tsaki wa in yarau ayatan yu'ri in suka ga an nuna musu wata mu'jiza yu'ri sai su kauce su juya baya wa yaqulu sigirin mustajib sai su ce wannan sigirin naka mai karfi ne har wa'anda suke wangar ruwa ma suna iya gani kafin tunda wannan guda ɗaya ce har wa'inda suke kewayen garin makka su sha su yanayin duka wa'inda kowa ya ga wata ta tsage lokaci sai mutane suna da tsaka kai mun ba kawai wannan ta tsage da bada shi ne suke cewa ka sun yi nan nasu Muhammadu yana karfi ba ma yin garin maka ba har sun sauran duniya sun gani shi ne ma'ana mai koro sun yi na mustami wa kazzabu wa tabaru ahwa Allah ya ce sai suka tayyata suka biye wa sun zuciyarsu to shi na nan wurin wasu malamai suke cewa fi kulubihim marad a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya rashin lafiyar nan ta shakka malamai ne biyu suka ce shakka da munafinci da saboda haka mu a fahimtar mu Allah ya saka muku da alheri da kuka ce shakka ne mu a fahimtar mu munafinci ne da kuma dogewansu akan saba wa Allah subhanahu wataala to tunda sun yi haka sun nuna ba sa son su yi imanin da Allah subhanahu wataala ya tsara musu rashin lafiya akan rashin lafiya sai a ta kawo abubuwa hujjoji da za su kara tabbatar wa da mutane cewa wannan annabin nawa annabi ne to hujjoji idan sun zo su ba kare dawa suke yi ba su kaga the more you disbelieve in the prophet duk lokacin da ka karyata mu'jizozin da Allah ya baiwa annabinsa ai ka kara shiga cikin wahala ko ba haka ba saboda idan sun karyata aya guda daya mu'jiza guda ɗaya Allah ba zai iya kawo mu'jizozinsa ba zai ta kawowa zai ta kawowa zai ta kawowa su kuma suna karyatawa to wannan kawo mu'jizozin da ake kai su kuma suna karyatawa shi ne yake kara musu munafinci shi ne yake kara musu wannan rashin lafiyar ta zuciyar nasu ko yanzu dukkanin mutanen da suka rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya shaida bishiya ta taho ta ciro daga tushenta ta zo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kuma ba da shaida kan cewa shi annabi wani mutum ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san inda yake tallan addinin sa ka a gaida annabi tallan addini yake yadda kake talla da Allah a sai dalilo a sai kankara a sai ma'aka manzon Allah yake talla tallan addini sosai manzon Allah ya gani a hanya yana tafiya ce malam amal yace amma mene ne yace ni annabi ne Allah ya aiko ni kai imani da ni zaka samu rahoton duniya da lahira iyalanka ma in suka yi imani da ni suka yi imani da abin da kai imani Allah subhanahu wataala zai hada ku gaba da ya sa ku aljanna والذين امنوا وتبعهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم wannan mutumin saboda tsaurin kai sai ya ce ma nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin kana da wani shida da zai iya nuna cewa kai annabi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ina da shi yace menene yace wancan bishiya shin sai da shi bishiya ce eh ka je ka ce mata annabi yana kira ta zo ya dauka wasa ne ya tsallaka tsallaken hanya ya je ya ce wa bishiya ke bishiya wancan ta lokacin da ya dawo ya ce wancan ya ce ki zo shi annabi sai ko wannan bishiyar sai ta tungo da jijiyar ta tungo duk wanda yake da hadisin ya kara dubawa ba murginawa aka yi mata fadi ta murgino ta murgino a'a a tsayanta ta tako ta tako ta tako ta tako ta zo tsallaken da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yace mata ke ni wane ne ta ce kai annabi ya kara kamar da saboda kada mutumin ya yi tunanin kamar ko kunnen shi ne dan ji wani abu ya ce ke ni wane ne ta ce kai annabi ya ƙara tambayar ta nau ya ce ke ni wane ne ta ce ni kai annabi ya kalle shi ya ce masu kuma sannan da ta ƙara zurginawa ba a tattakawa sai ta koma wurin ta koma daidai sabida da su mutanen makka sun sani annabi ne amma munafinci na wasu ya hana su imani haka nan a madina wasu sun yadda annabin ne amma munafincin ya hana su saboda haka to tunda ana ta kawo mu'jizoji kala kala to kaga zai ga accumulating kenan yana karuwa ko su kuma suna kara buɗewa saboda haka rashin lafiyar su yana karuwa ana kawo musu mu'jizoji shi Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala a wani aya yake cewa fazajatuhum rijsan ila rijsihim sai aka kara musu zunubin su akan zunubin su ma'ana su suka aikata bisa ka'idar nan ta Allah da yake cewa inna hadina hu sabila imma shakira wa imma kafira shi dan adam da muka halice shi sai muka ba shi zaɓi cewa ba wannan hanyar in ka bi za ka zama so mutumin kirki in ka zama mutumin kirkin nan sakamakon ka gidan aljanna wannan aya in ka bi ta za ka zama mutumin banza in ka zama mutumin banza sakamakon ka gidan wuta to tunda Allah ya riga ya baka wannan zaɓi a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma tasha'una illa in sha Allah duk da ka bi hanyar fatar Allah ya ce akwai ababen da za ka so ka aikata ya ce in ban ga dama ba za ka aikata tare da cewa ka ji hanyar shiryar akwai abin alherin da za ka so ka aikata amma Allah yake ga dama ba abu ba zai ya nuna maka bayan an baka cikakken yanci to hanyar shi ne ke da tasirifi a kanka idan akwai wani dan adam da yake kokonta ba Allah ba ne yake da hukuncin juya shi gaba daya ko yake da alhakin tasirifinsa motsin hannun nan nawa da motsin hannunka da kyaftawan idanka in kana tunanin ba an ba bane ka kalla wannan mutumin wanda da ke ungo wanda mutuwan farin ciki ya same shi ana cewa barlai ko ko ba ana cewa barlai inda shi yake dagawa ya tsaye mu da ya mutu ya daga mu ko ana ko wanda suna nan yanzu da lafiyar da komai amma ba su iya tafiya wannan yana maka cewa Allah ne yake da cutar control akan mutum in ya ce wannan gaban da daina aiki to in likitocin duniya gaba ɗaya za su faru ba za su iya tsaye an gano wannan ko to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna fazadatu murisan ila rizqi sai a ƙara musu laifin a kan laifin sai da mun shirya da su sun yi shi ke nasara da gano sai suka yi ayyukan ayyukan zulubin amma duk da haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wani baiwa nasa yace bar ganin bawa na ya lalace din lalace wannan in bawa na ya tuba daga laifukan zunubinsa Allah yake sai na karbe shi shi yasa wannan surar da zukru Allah subhanahu wata'ala yake cewa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ba ka ganin wannan mutumin da ya yi son zuciyarsa ta zamanto take juya shi وأضله الله على علمه Allah ya ɓatar da shi a kan sani ba wai ne da ilimi ba da kinta tsaron wai jahili ne a'a da ilimin sa yanzu kana tunanin wayan nan da suke kashe mutane da sunan boko haram kana tunanin da yayi ba ka karanta qur'ani ba ka karanta hadisai a'a wa adallahu Allahu ala ilmi Allah zai fatar da su bisa sani sun sani amma ta ba da su a'a zai yi ba ɗan boko haram ba zai yi jirgin a'a noman mutum ne ga shi ya yi karatu sosai zai yi ma malami ne a wata makaranta sai ka ji mugun labari ya ba wani sosai yana faruwa yana faruwa a'a ba ciki bane matsala ce ta kuɗi malami ne ana ce mai ashek ko zaki ko muktar a turo maka da wasu kuɗi ta hannu wallahi kawai sai ga kun fara kullum ku da shi in ka zo ta nan ko sai ka in ka zo ta nan sai haka yaya wai yayi amfani da kuɗinka wani ma in yare na ma wayo ba sai ya ce maka malam murtala alhaji isa ya aiko maka da naira miliyan ɗaya ya ce in ba amma ina da lalurar su ina da uzurin su na yi amfani da su to da kawai ka yafe mu haka wajen zure na maka wala da za su gaya maka an ba ni sakon kuɗi na baka amma ina da laluran su na yi amfani da su saboda ka yi hakuri ina ilimin sa na cewa haƙƙin mutum baya halatta ka taɓa masa duka ya aje shi a gefe gobe shi ne zai zo makaranta yana karantar da yara gobe shi ne zai zo wurin wa'azi yana yin wa'azi wa nan man ba wa ilmi wa kama ala sam'ihi wa qalbi Allah yake muka rufe zuciyarsa da jinsa wa ja'ala ala basari shawa idanun nasa muka same jinjini glaucoma faman yahdi min ba'dillah Allah ya kare ga wannan mutum da iya tabbata ya bata kama sai Allah ya tambaya faman yahdi min ba'dillah akwai wani wanda ya sai ya shige da wannan baban banda ni Allah babu Allah ya ce a hakan nan da kige ya lalace in ina so na shige da bawa na zan shige da shi lafiya lau manyan manyan yan fashi nawa ne suka aje makaman suka ce sun tuba kuma tuba na gaskiya ai Allah ya yawa manyan manyan mashaya giya nawa ne suka ce sun tuba kuma tuba na gaskiya suka dena mutane nawa ka san giya suna shan taba suka ce sun dena kuma ya tabbata da gaskiya sun dena to shirye daga wani Allah ne saboda haka har yanzu muna ƙara komawa karatunmu na farkon nan kar ka ga wani bawa kar ka ga wani mutum yana aikin sabon Allah ka kace shi ko ka tsine masa ko ka kwace masa albarka in Allah ya ga dama sai ya shiga da bawa da yawa za ka iya ganin cikin yaran wani baya jin magana har iyayen ma su shirya murai a kai shi ko kuskure kuskure kullum ka yi roƙonmu wannan yaron na ka shirya Allah zai amsa wa Allah mu tuba Allah ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ce fi qulubihim marad fa zadahum Allah marada wa lahum adhabun alim bima kanu yukazzibuna a wani riwaya yakzibuna ne nasar riwayan da karanta bima kanu yakzibuna ko yukazzibuna duka yazo saboda karyata manzanni na da suke an gani ko malamai sai suka fara tattaunawa yanzu an san wa'annan mutanen munafikai me yasa shari'ar musulunci ba ta ɗauki hukunci akan munafikan nan ba an gane wannan me yasa malamai na farko suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ɗau mataki akan su ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanar da shi ba amma wannan zancen nasu zance ne razzauna an gani ko zance ne razzauna wasu daga cikin malaman suka ce a ba za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san munafikan ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san munafikai mana ga ma hadisin Huzaifa ko ga hadisin Huzaifa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo Huzaifa ya ce wa Huzaifa zo Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ni munafikai kaga wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani dukkan su munafikai manzon Allah sai da ya gaya ma Uzaifa dukkan su kam suka ce kaga manzon Allah ya ce ba shi bane an sai na Umar ko sai na Umar ya lallabo ya zo wurin Uzaifa Uzaifa ce na'am yace don Allah dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da kai munafikan da Allah ga mu zuwa ga wani ni ma da su ka san shi dan zamu zamu ne ko sai na Umar dan zamu zamu ne yace da Allah a ga amin na ma da su kawai yace a a sai na Umar abin da yake amana ne tsakanina da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da zuci na ga maka yace eh to haka ne yake to ku zai bada Allah wani tambaye ka da dan Allah idan ka baka da Allah da annabi ka ga yau ina cikin munafikan nan kalla ba ina ciki sai na ku zai ba ya ce ba ka yake to alhamdulillah alhamdulillah yanzu ya samu nasuwa saboda munafinci ba abu bane wanda ake rubutawa mutum mutum ka gane wannan ko munafinci ba abu bane wanda ake rubutawa a goshi yanzu aka iya mu'amala da mutum tsawon shekara goma zai yi kamfanin ku daya wurin aikin ku daya ga kujerar ka ga kujerar shi amma munafinta da yake Allah ne kawai yake ta tsallakar da kai marketing da yake shirya maka wallahi da za a gaya maka abubuwan da wasu ke shiryawa a kanka wanda in kun haɗu za su rika nuna murna da abin nan wallahi za ka yi mamaki ya yi wannan abin bai yiwu ba ya yi wannan abin bai yiwu ba ya yi wannan abin bai yiwu ba kai ya ma je wurin gogan ya ce goga dan da ba ya zage ka gogan ya ce ba da ruwa kale shi in dai zai yi abin da suke so ba kuma ya zage kaga gogan ya nuna ba ruwan shi zage in dai za ka yi abin da ake so shi ke kai ka zage kai da ƙarshe ya ce ma kai ne ma kake kai ma abokanan competition ɗin su abokan ga an ku a wurin aiki kake ba da strategy din ogan da ya kaura kai ya ce ba komai ba komai su ma su inganta ta ba ne to da mutane za ka za a nuna maka abin da wasu ke yi maka ta ƙarƙashin ƙasa wallahi ba za ka ƙara musallama ka ji da rantse maka ba za ka ƙara musallama ba mutane nawa ne ake da kes ɗinsu a ƙasa wanda sun je neman aure wasu daga cikin wanda suke rayuwa tare da su su suka yi ta jin kulle-kulle har a ba shi wannan aure sosai har ku ba shi zai zai kar ku ba shi zai tarbiyya kar ku ba shi zai sana'a mai garbi karantarwa yake ba shi zai an yi za a ba ta sai kuma an zo an haɗu ya maganin lari ce wallahi har yanzu dai yana cewa wai in saurara ne in saurara ce to babu ne mun ma za mu ta ga addu'a za mu ta ga addu'a Allah ya sa kai zan ba ga baban naka alhalin shi ne yake kuma sai maka gaba duka akwai irin wa'annan kisan to shi ba sai na Umar bai samu natsuwa ba sai ya tambaya kaga matakin farko yana son ya yi maganin mura da aka nuna masa a sai ce to yaji shi yana cikin su aka tabbatar masa cewa baya suka ce to manzon Allah ya san muna da abin da ya sa bai dau mataki a kansu ba saboda shi alƙali ne alƙali kuma a ka'idarsa ko da yanzu za ku zo ku yi fada a gaban shi kaza da wani abin bakar ya san yanayin yadda bakar ta taso taso har aka gama aka raba kirkin ya zo kotun shi to ba zai amfani da cewa yana wani mai ce kai da bakar aka ce alkali bai da wannan hujja ya yanke hukunci da iliminsa dole sai ya bi ƙa'idoji ina shi a kawo shi kai ina shi dinka kawo shi to kowa ya ba da shi da abin da ya sani akan hujjojin da aka kawo a gabansa akan shi ne zai zartar da hukunci malamai na farko suka ce shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kawo mataki akan wa'annan munafikan ba malamai ne suka ce Allah ya saka muku da alheri mu a fahimtar mu abin da ya sa manzon Allah bai kawo mataki a kansu ba saboda zindiƙai ne zindiki in an ce mutum zindiki shine wanda yake bayyana musulunci yana koyi kafirci har ba ba nufakanci ba ke ko suka ce abin da yasa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake su aka ce a ba mu yadda aka ce zindiki ba za a zindiki ana ma ba shi lokaci ne ko ba ba shi lokaci ne inda ya shigo ba shi ne za a kashe shi ka sha ba hukuncin zindikanci ba ne malamai na suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yake su ba saboda hadisin nan da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa da aka tambaye shi me yasa ba ka kakkashe wayannan munafikan ba tunda Allah ya sanar da kai yace ma'azallah ina neman tsari da Allah kuna son mutane su koma su rika cewa yanzu manzon Allah ya gama yakan wa'anda ba musulmai ba yanzu ya dawo gida ma yana kakkashe musulmai suka ce abin da ya sa ke nan manzon Allah ne ya ce saboda wa'anda ba musulmai ba da sun gano cewa manzon Allah ga shi yana kakkashe munafikai sai su gane musulman ma shi ma ba a bar su ba ballan da wa'anda ba musulman ba sai manzon Allah ya kare malamai na suka ce a abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yaƙe su ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya lamin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa'annan munafikan ba za su iya yin rinjaye da galaba akan wa'annan sahabban nasa ba to tunda babu abin da za su iya wa musulmai shi ke nan a su kawai su ta shiri ta su da shirma haka kuma ne suka ce to ko ma dai wanne ne Allah shi ne mafi sani mu dai da muke rayuwa yanzu mu roƙa wa kawunan da zuri'an Allah ya kare mu daga munafinci Allah ya tsare mu daga munafinci Allah ya nisanta mu daga munafinci Zara sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi alamomi guda uku a wannan wayan alamomi guda hudu cewa duk wanda yake da ɗaya daga cikinsu to yana da alama na munafinci alama ta farko ita ce idan hajaza kazaba idan zai yi magana ya yi karya wannan karyan kuwa ko da da abokinka ne za ka mai karyan ita ake magana ko da ga ma'aikatanka ne za ka yi magana da su ka yanka musu karya ita ake ne gaskiya da gaskiya ake son musulmi ya rayuwa idan hadaka kaza wa idan wa'ada ahlafa in yayi alkawari ya saba shayi zan biya maka kuɗin jarabawanka ya da sai daɗi ko ba haka bane jarabawan shi na waye ko na lebo ko na jam yaran nan ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi yaran in ya zo zai ce dawo gobe in ya zo dawo gobe in ya zo dawo gobe ga lokaci na ƙara kurewa kai da ƙarshe ya zai ce ma yaran nan kaɗan yi haƙuri sai shekara mai zuwa abubuwa sun min yawa yaran nan zai ji daɗi ba zai taɓa jin daɗi ba sai da aka nuna saba alƙawari a cikin musulunci abu ne mai haɗari da su sai aka sanya cewa saba alƙawari alama ne ko dabi'a ne na munafi kai a matsayin ka na musulmi da kake so ka haɗu da ubangijinka lami lafiya lau to ka guji saba alƙawari wai za su mina kana idan an amince masa ya yi halinci an yadda da kai kai amintacce ne sai kai halinci aka ce ɗabi'a ne ta munafinci ɗabi'a ne ta munafikai a yadda da kai a daura ka kan wasu madafin iko ka yi wa wura ka faɗi alamar munafiki ne Allah mutu mu Allah ka yafe mana wannan shine ruwayar da ya fi shahara akwai ruwaya ta biyu ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wa idza khafama fajara idan hukuma yana daga cikin alaman mutum munafiki ne idan hukuma ta haɗa ku sabani ya haɗa ku fadara sai ya kafa zirki ya rika manya-manyan ashariya don ba ba ce ran alayyajin mashafawa sai ko ya faɗo ka ko irin manyan ka san ba zan yi faɗa ba ne ko ba zan yi faɗa ba irin manya-manyan zagi din nan da ci maka mutunci maza sallallahu alaihi wa sallama yake alama ne na cewa mutum munafiki ne kawai daga ɗan sabani ya haɗa ku kawai sai ka bashe ne mutunci kana ci masa alfarma to maza na sallallahu alaihi wa sallama ya ce a matsayin na musulmi a matsayin ka na musulmi a matsayin ki na musulma aka ce kar ki yadda kar ka yadda kan da yadda in siffantu da ɗaya daga cikin wa'annan Allah mun shi ba Allah ya kare mu barka da abin da Allah ya ce a gaban shi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
faɗar sama ɗaukakin sarki wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun shikenan sai kuma lokaci yayi mana a nan za mu tsaya tunda lokaci ya riga ya yi ka san komai ana san abu ka'ida kuma ko kada mu ma mu faɗa cikin wani abu kuma ko tunda an yi alƙawari da mu awa ɗaya ne to sai mu tsaya awa ɗaya yayi kar mu kalli awa ɗaya mu ma mu shiga cikin saba alƙawari Allah mun shi ba Allah ka yafe mana abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana za mu wasu tambayoyi ɗaya biyu in akwai in kuma babu za ka hakura lokaci ya riga ya fara karatu wa alaikum salam da wannan wani tambaya shugaba abin da ake nufi da shubha abu ne wanda ake san kowane musulmi ya sani shubha wata aba ce da suke tsakanin halal da haram ma'ana halal yana gefen dama haramun yana gefen hagu kaga tsakiya kenan to a tsakiyar nan nan shubhan da ke abu ne wanda idan ka tsaya kalle shi ta wannan fiskar za ka ce halal ne in ka koma da can an fitin ka kallo shi ta wannan fiskar ka kallo shi sai ka ce haramu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya kiyaye kansa bai fada ba wannan abin da ake kiran shi ba to ya kara mutuncinsa sannan ya kara darajar addininsa ya fitar kuma da addinin nasa ga misali guda ɗaya da na san mata ne suke irin wannan kasuwanci amma yanzu an ce har maza suna irin wannan kasuwanci mutum ne za ta kawo mata atamfa ko mutum za ta kawo ma ƴan wacce atamfa sai da ce wannan atamfan biya ɗaya dubu biyu ɗari biyar idan za ki biya biyu to za ki biya dubu biyu da ɗari bakwai idan za ki biya ku za ki biya naira dubu uku idan ka tsaya kalla sai ka ce ya halatta ko ba haka ba saboda mene ai kudin ta yake sa ake kasuwanci sai ka idan kika siya yanzu kika ba ta kudin ta za ta ƙara komawa kasuwa ta tuwo wani ne sai ta ƙara biya ko ba haka bane duka kalla sai ka ce ya halatta in ba za ka biya yanzu ba sai bayan kwana biyu ko sati ɗaya za ka ƙara maimakon dubu biyu da ɗari biyar za ka biya naira dubu biyu da ɗari bakwai ta ƙara riban naira ɗari biyu wanda da ta koma kasuwa ta ƙara cin wannan riban ko da riban naira ɗari ɗari suke siyar in ko sai bayan biya uku za ka yi bayan sati biyu ke to za ka biya naira dubu uku ne maimakon dubu biyu da ɗari biyar tunda za ka yi biya ne idan ka tsaya kalla ka ka ce ya halatta ko ba ka bane haka ne to hanya ta farko ke to ka koma ta wancan ɓarayin ka kallo shi ta inda zai iya zama a ramu. Mutum ne yake cikin kunshi, yana cikin halin damuwa, talauci, ba shi da kuɗin da zai iya biyan wannan kuɗin a gaba. Naira dubu biyu da biyar nan take. Ai, ba su damuwa ake ba, cikin kunshi yake ai, da ba cikin kunshi zai iya biya. Ba ba na ba, shi kenan. Taimako yanzu yake nema, ko ba wa ƙara mutuna mai taimako yake nema to yanzu mutumin da ke neman taimako ka ce wani in ba zai iya biya yanzu ba ko in sai za ki biya to zai ƙara zai biya dubu biyar da bakwai in ma kuncin ya ƙara kunci bai biya ba har zuwa biya uku to zai biya dubu uku ka taimake shi bayan musulunci ya karantar da kai musulmi dan uwan musulmi ne manzon Allah ya karantar da kai cewa Allah yana son dan kasuwa samhan idza ba'a wa san wa samhan idza ishtara Allah yana son mutum musulmi wanda yake da sauki wurin siye wanda yake sauƙaƙawa wurin siyarwa to ka baka da musulunci kaga baka duba to ya zama halin kenan kai to ya fada cikin shugaba to irin wayannan ababen su ake son musulmai mu tsaya mu duba mu nema hanyar arzikin mu halaliya Allah ya ba mu ikon gyarawa. Wannan to an rubuta bismillah a karanta ne to a na farko bawan Allah shi ne kyau ba zai yi dan mutum ya riƙe wani alkawar nasa ba ko yana yin wani ɗarikarsa a ce za a kashe aure ba wannan yana daga cikin kurakuran da aka yi tun a baya ko ba haka ba wato ina faɗa ma ƴan uwana ɗalibai da muke karatu da su kai da kake da awan sunna kake cewa kana jin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne da yake cewa sallu khalfa man qala la ilaha illallah ku yi sallah bayan duk wanda ya ce la ilaha illallah idan manzon Allah ne ya ce abi duk wanda ya ce la ilaha illallah a bi sallah sannan ka aure wata mata wanda ita a cikin azkaran nata sai ta ga la ilaha illallah wannan kullum akalla ko 200 so 100 kuma ko alamun safi za ta fi ɗari alamun la'asar za ta fi ɗari a wazifan ta za ta fi ɗari tsakani da Allah in har musuluncin kake yi da gaske musuluncin da annabi ya ce wanda manzon Allah ne yake faɗa abdul maqus ana wan nabiyina min qabl la ilaha illallah mafi alherin kalmar da annabawan da suke kafin ni suka faɗa da ni kaina annabi na faɗa ita ce la ilaha illallah sai matan ka dan tana faɗan wannan sai ka ce wai za ka sake ta ita wannan matar ba za a ce ta yi laifi ba domin ta yi alkawari ne za ta bi Allah subhanahu wa ta'ala ta yi ta yin wannan nasu din babu ranar daina saboda kuma tsakanin Allah da bawa in ka yi alkawari ana son ka cika wa aufu bi ahdillahi kamar abin da Allah ya ce wa aufu bi ahdi llahi idza ahadu ku cika alƙawarin da kuka dauka tsakanin ku da Allah in kun dauka so da ita ba ta san ta karya alƙawarin da tsakanin da Allah so da ba za ta karya ba so da ka shi dai wannan bawan Allah ne bai bai kyauta ba gaskiya ya saba wa karantarwa addininsa saboda addininsa ne ya ce ai da kalmar la ilaha illallah ne ake shiga musulunci ita ne ake fata in mutum zai mutu ya ce la ilaha illallah din ko ba ita wani ake fata sai idan fatan ka tana dan wannan in dai ba wani brainwash ba brainwash sai ka ce wani lafi fatan nan tana yin lafi tana yin wasifa Allah mun tuba Allah ka yafe mana akwai kurakure wanda ba na son tattauna su a irin wannan wurin kada wasu daga ban ko muna musu habanci ko wani abu makamanci ko abin da muke nema da al'umma musulmai yanzu shine ya za a yi a haɗa kawuna a haɗa kawuna duk wani abu da kake gani kana da shi na wani abin nan ka zo a tattauna ne in kuskuren fahimta ne za ka gane kuskuren fahimta ne Allah mun tuba Allah ya yafe mana tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah mutum yana kan sigari idan aka mutum yana shan sigari dan waya na magana ya kawo mutum shan sigari mutumin da yake shan sigari har sigari ta huda shi a gani da ba da hausa ta huda shi ta yadda idan ya zo ya tsaya a kan warin sigari sai rika damun mai da cikin wannan tsawon shi ya halatta ya rika shiga masallaci don koko yaya to idan a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wanda yake tafarnuwa kan ya shiga sau saboda wayan tafarnuwan sai rika cutar da mahallata to min ba da aula yanzu mu ma mu ce wanda ya sha sigari in warin sigarin zai rika cutar da mutane ya rika tsayawa a wajen masallaci ya sallah kan ya cutar da mahallata maimakon ya zo sallah ya sami lada sai ya zo sallah ya samu zunubi sai da aka sai rika tsayawa a wajen masallaci saboda kare cutar da mutane in kuma yana kan lalle lalle ya rika shiga masallaci to sai dai da tunsa saba ta ba ta yara da ba mun faɗa a baya ko cewa san ko mun dawa nan san da ba ta yara haramun ne a kira mana gobe za mu fara magana a kan Allah ya ce Allah ma zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo mun fara da wannan ta ina mu lafiya dukkanin abin da zai zo ya tada hankalin al'umma dare ko rana a wannan gari a wannan jiha a wannan kafa ta Allah ya dauke mana shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam ku kuna da wasu da manzon Allah Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara wa rayuwarsa albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kama masa kuna da wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya dama mu wurin Allah ya duba mu in ya duba mu mu ma namu gidan Allah ya duba mana wanda suke kan dai Allah ya tabbatar da su wanda suke kan kure Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala roƙon Allah ya ciyar mana dan annabi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar ku gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin su Allah ya ba mu lafiya masu lafiya su kuma Allah ya kare su da lafiya da abin da lafiya za su mai martaba Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu jagoranci dukkanin abin da zai zama to alheri ga al'umman wannan yanki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa hannun sa abin da zai zama to damuwa ga al'ummar sa Allah ya dauke hannun sa dan alfarwa da Allah subhanahu wa ta'ala hanyoyin samun muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara huta mana kowa da bukatar sa na alheri duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana Allahu bi rahmatika wa ta'ala mana وجنا شر ما أهمنا وغمنا ولم يكن الكامل والكتاب والسلك وفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأئمة المسلمين على أياديهم والأموال وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين